أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون bayan ubangiji ya yabi muhajirai wanda su ne farkon musulunta a hannun manzon Allah sallallahu sallama aka so masu da abubakar wajen maza aka so masu da khadija wajen mata ko da yake ita bata yi hijira ba ita khadija a makka ta rasu kamun hijira aka wanda aka so masu sinna ali a cikin yara to su waɗannan Allah ya yabe su bayan ya musu kira ya ce ba ka humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya cikin imani sai ya biyar da su masu bin su yace wallazina tabawwa'u dara wal imana daga waɗannan muhajirai sai mutanen nan da suka saukar da baki a gidajensu suka saukar da imani a zuciyoyinsu yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk makauracin da ya kaurato ya dawo wajensu lansaru suna son muhajirai suna son baki wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun wata matsuwa cikin zuciyarsu ko wani da wata damuwa cikin zuciyarsu mimma utu a cikin abin da aka ba su duk abin da manzon Allah ya hukunta shikenan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa za su zaɓi wani akan rayuwarsu ko da su suna da bukata ma'anansa ko suna jin yunwa in sun ga bako ya zo yana jin yunwa sai su haɗe yunwa su su hana ta abinci su ɗauki abincin su baiwa bako manzalla ya taɓa bako sai ya aika cikin gida akwai abinci ga mun yi bako cikin gida aka ce babu sai aka ce sai manzo Allah ce a cikin gudan to Allah akwai wanda yake da abinci in kai masa bako yau ya kwana wajensa Abu Talha ya ce gani ya Rasulullahi sai dauki bako ya tafi gida aka yi rabin sa'a ba rashin sa'a ba aka yi rabin sa'a sai ya tambayi matarsa ummu sulaimin annabi ya ba mu bako in ce ko muna da abinci ya ce wallahi sauran abincin mu na yara ne kawai to yadda za mu yi ki sa yaran su yi bacci kamun lokacin cin abinci mu kuma ki ɗauko abincin ki sa a gabanmu da ni da ke da bakon idan mun soma cin abinci ki kashe fitila mu rika ɗauka muna kaiwa ba ke rika ganin kawan muna ci mu rika sa hannu mu kawan muna ci sai mu gwada sai ya koshi sai ko aka yi haka aka sa yara suka yi bacci abinci ya nuna aka ɗauko abinci aka kawo gaban bako da mai gida abu talha an so maza a ci kenan sai ta kashe fitila sai suna ɗauka daukan yatsunsu daga cikin ƙwarya suna kaiwa bakinsu kawai suna daukan yatsunsu daga ƙwarya suna kaiwa ba abin da suke ci don su nuna masa ne kamar suna cin abincin in yana ji ya tsusu a cikin ƙwarya har har gari ya waye da gari ya waye um, da suka ci abinci gari ya waye sai Allah ya saukar wa annabi wannan kirari yace waɗannan mutane masu zaɓen ran waɗansu akan rayukansu shine Allah annabi ah, Allah ya kawo kirarin su waɗannan wa yusiruna ala anfusihim haka kuma rabon da annabi duka yayi na banu nadir suka ce ya rasulullahi mun mun yarda abinda aka samu nan na gidaje da dukiyar bani nadir mun mun yafe a baiwa yan uwan muhajirai wanda aka koro su daga daga kasashen suka zo ba gida ba dukiya mun yafe mun basu watannan ma sun zaɓi bakin dai akan rayuwarsu walau kana bihim khasasa ko da suna cikin jin yunwa sai su sai su ciyar da bako akan su bar kansu ba wa yut'imuna ta'ama ala hubbi su ciyar da abinci tare da su ma suna son abincin amma wa yi kuma ɗara miskina wa yatim wa asiran wani yuka shuha nafsi amma waɗannan mutane Allah ya raba su da son zuciya ya raba su da kwaɗayi ya raba su da kwafe ya raba su da rowa a zuciya shuhku shine rowa zuciya kar ka ba da naka amma kana son na wani bukulu kuma kar ka ba da naka shuhku kuma ka hana naka kana neman na wani amma duk wanda Allah raba shi da wannan mugun hali rowa da kwaɗayin kayan mutane ga rowan kayanka ga kwaɗayin kayan mutane duk wanda Allah ya raba shi da wannan irin mugun hali fa ulaika irin waɗannan mutane hum sune almuflihuna masu babban rabo masu shiga aljanna nan wanda Allah ya ce ka daflahar mu'minun alladhina fi salatin khashin har zuwa ulaika mulwarisuna ta zo kusa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف rahim za ka shiga musulunci ki haka da hannun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa cikin wannan larabci kin yarda tun daga zuciyarki har bakinki Allah shi kadai ne shine ubangijin shine ubangiji komai da kuma shi yayi sama yayi kasa kowa kuma kin ce kin yarda Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini kuma kin ce kin yarda annabi Isa wato Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne wanda Allah ya shi damin mamaki Allah ya yi annabi Adam ba uwa ba uba Allah ya yi Hawwa'u babu uwa Allah ya yi Isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma Allah ya yi muna da uwa muna da uba wannan ikon Allah ne kin ce kin yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin yarda to alhamdulillah kin zama musulma yanzu abin da ya zama dole akan mu duka na sallah biyar ya zama dole akan ki za a koya miki za ki wanka za ki sallah biyar kullum za a koya miki yadda za ki sallah kuma irin wannan wanka da za a yi na yau idan kin yi aure kin kwanta da mijinki yadda ake kwanan aure dole sai an yi wannan wanka sannan a yi sallah akwai wani jinin da yake zuwa wa mata kullum wata ana kiransa jinin haila in wannan jinin ya zo za a bar sallah za a bar kwana da biji sai ran da ya yanke a yi wanka irin na yau din nan sannan a sake komawa sallah a sake komawa kwana da biji in a cikin azumi ne za a bar sallah za a bar ma azumi amma za a biya azumi ba za a biya sallah ba mune miki murna Allah ya baki dukiya ki fidda zakka kuma zaki zaki niyya mu karasa wannan azumi tare da ke Allah ya baki dukiya ki fidda zakka Allah ya baki dama ki je haji kuma abinda musulmi ba sa ci duka kamar naman alade kamar giya duka babu yanzu muna miki murna mene sunan ki na da ko ma ne na naki alheri to yanzu a kara miki akan alheri yanzu sunan za a kara miki akan alheri maryam alheri ina yi muke murna ina yi muke murna ina yi muke murna ina yi muke murna muke murna a ki ja koya miki yadda ake yi a gida a ki samu wani musulmi dan uwa ya koya miki yadda ake yi ko a makwabta alhamdulillah suna zuwa gida suna musulunta a wurinmu alhamdulillah suna zuwa a gida suna musulunta a wurinmu murna alhamdulillah Allah ya suna shiga dariƙa kullum suna musulunta kullum alhamdulillah mun gode wa Allah والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم bayan waɗannan manyan mutane a wurin Allah guda biyu muhajirai da lansaru waɗanda Allah yake musu kirari kullum as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa lansari sannan waɗannan na yanzu wallazi na tawon bi hisanin radiyallahu anhu wa radu anhu daga nan sai waɗanda suka zo bayan muhajirina da lansaru su ne su wane ne wallazi na ja'u min badin wanda suka zo bayan muhajirina da lansaru wanda suka zo bayan sahabbai kenan tun daga tabi'ai har tabi'u tabi'ina har gaba da gobe duk musulmin da ya zo bayan waɗannan ga yadda ake so yayi wallazi na ja'u min badihim wanda suka zo bayan su su bi irin hanyar su saboda ayan bar ayan bara haka tace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi isanin dukkan musulmin da yazo ya bi bayan sahabbai kikkiawan bi muhajirai da ansari ya musu kikkiawan bi to yana tare da su har zuwa tashin duniya Allah kuma zai yarda da shi yadda ya da su in ya bi layin su wallazi ja'u min ba'di yaquluna suna cewa su kuma za su rika cewa rabbana ghafir lana Allah muna roƙonka kai mana gafara wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani kai mana gafara kai wa ƴan uwan musulmin da suka riga mu suka riga mu imani da musulunci wato mutum kenan yayi wa sahabbai addu'a kullu aka kama sunan sahabi kace radiyallahu anhu kai masa addu'a kenan radiyallahu anhu in kuwa sahabin in in sahabi ne radiyallahu anhu idan ko waliye ne radiyallahu anhu in ko mu'mine ne rahmatullahi alaihi haka dai ka roƙa wa kanka gafaran Allah ka roƙa wa ƴan uwanka wanda suka riga ka musulunci gafara kamar yadda annabi Ibrahim ke cewa rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab kamar yadda annabi ya roƙa muminan duniya duk gabaki ɗaya gafara annabi ibrahim ya roƙa dukkan muminan duniya har tashin duniya gafara bayan ya roƙa wa kansa da iyayensa annabi nuhu ya ya roƙa wa kansa da iyayensa rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minati mu'minati wa la tazidiz zalimina illa tabara kai musu addu'a ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Allah muna roƙonka kada ka sa mana ƙiyayya da ƙofe na musulmi kaji yadda bai yadda Allah ya nuna mana mu kenan Allah muna roƙar ka sa mana ƙiyayya musulmi kar ka sa mana ƙiyayyan mumini a zuciyarmu ka kulle mumini kai ƙofensa Allah kar ka sa mana wannan rabbana ya Allah ubangijinmu innaka kai dinnan kai ne ra'uhu mai tsananin tausayi rahimun mai jin kai wannan Abdullahi bin Umar ya ji wani mutum yana sukan sahabbai sai ya kira shi ce yaka ubangiji ya yi kirari wa sahabbai muhajirai lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yutqan fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuru Allah rasulahu ulaika min ulaika humus sadiquna ko kana cikin muhajirai yace a'a to Allah ya sake ya sake yabon wadansu kuma والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يكشف نفسه ولا كهم مؤمنين ko kana cikin waɗannan muhajirai da Allah ya musu wannan irin kirari wa'annan lansar wanda Allah ya musu gaci a'a eh to ga waɗansu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ko kana cikin waɗannan yace ina fata Allah zani cikin su yace a duk wanda baya cikin waɗancan baya cikin waɗannan duk wanda duk wanda yake zagin sahabbai baya kan hanyar gaskiya duk wanda yake zagin sahabbai muhajirin dan saru bai kan hanyar gaskiya Allah ya riga ya yarda da su ya yi musu gafara ya fifita su ya sa su a cikin aljanna har abada in Allah to duk wanda yake zagin manyan bayin Allah da suka biyo bayansu da sunan tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko waliyai ga abin da Allah ce kai wa kanka ka nema wa kanka gafara ka nema wa iyayenka gafara ka nema wa su sahabban kai ta musu addu'a mai kyau radiyallahu anhum sannan waɗanda suka biyo baya ka ka rika roƙa musu Allah kar ka roƙi Allah ya cire maka kin musulmi a zuciyarka in ji Allah Allah cire maka kin musulmi a zuciyarka to in ka zama haka to ka bi hanyar waɗance amma matukan kana zagin sahabbai ko kana zagin wali to baka hanyar su in ji Abdullah bin Umar ummul mu'mina Aisha ta ce musulmi domin ita tun daga zamanin da ta ga abun mamaki ta samu khawarij suna zagin sayyidina Ali a'udhu billahi suna zagin sayyidina Ali khawarij shi'a suna zagin Abubakar da Umar sai ta ce a'a mamaki Allah ya ba su ya ba da umarni a rika yi musu addu'a maimakon a yi musu addu'a din wato zagin su za a rinka yi in ji umarni na Aisha to duk dai mai zagin sahabbai bai kan hanya hanya madaidaiciya duk mai zagin waliyai bai kan hanya madaidaiciya ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم آذن أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون قال أباري يا رسول الله يا يا كغني ألم تر إلى الذين نافقوا يا يا كغس أبن أبي دسورة أنقوانس منافقا مدينة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب suna gaya wa ‘yan uwansu kafirai daga cikin alal kitabi Yahudawa, Allah ya haɗa munafukai da kafirai ce ‘yan uwan juna ne, dama ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Suna gaya wa ‘yan uwansu kafirai min alal kitabi, la in kurtum la nakurjan na ma'akum ba wanda ya isa ya kore ku, in an kore ku sai dai mu fita tare. Wato lokacin da annabi ya aika su banu nadir ku bar min kasata na kore ku bar min kasata suka ce zuwa ina sai ce ila arzul mahshar can sham na kore ku tafi sham suka je mu bar nan sai dai mu mutu za mu bar nan ba suna tsammanin lokacin abin da sauki ne mu bar nan sai dai mu mutu ba za mu bar nan ba sai abdullahi ibn ubay yace kar ku yadda ku tashi ina da sojoji dubu biyu kuma banu quraiza za su taimake ku ba wanda zai fidda ku ba wanda wai annabi ne fa yake ni ba wanda innan ba wanda zai fidda ku ku zauna ba wanda zai fidda ku ina da sojoji zan taimake ku dubu biyu kuma ruku reza za su taimake ku ba wanda zai fidda ku su shine Allah yake ba annabi labarin abinda shi Abdullahi bin Ubayyin da jama'arsa suka faɗa wa ɗan uwansu kafirai Yahudawa domin shi kafiri bayyananne kafiri jarumi kenan munafiki ko kafiri matsoraci kenan yana tsoron kai ya fito fili ya ce shi kafiri ne a yaƙe shi sai ya koya kafirci ya bayyana musulunci saboda haka shi kafiri ne koyayye kafirin gaske kuma kafiri ne jarumi bai tsoro wannan ko tsoro ya hana shi ya fito da kafircin gaba daya yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi suna gaya wa ƴan uwansu kafiran nan ahli alkitabi wato yahudu la in khurijtum lanakhrujanna ma'akum in dai aka ce za a fidda ku sai dai a fidda mu tare da ku wala nudiyu fikum ahadan abadan kuma za mu ji maganan kowa ba a cikin maganar ku ku tsaya za mu taimake ku wa in wa in qutiltum wa in qutiltum lanansurannakum in kuma aka ce za a yaƙe ku ne to za mu taimake ku wallahi yashhadu innahum lakazibuna Allah yana ga annabi ƙarya suke yi wane su su ƴan munafukai ba tsoron ne yana su fito zama kafirai ba ai da su mazaje da sun zama kafirai a fili kamar sauran kafirai jan uwansu kadiya suke ba za su iya taimakon kowa ba cikin munafikai jan uwansu kafirai jan uwansu din
لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون ƙarya suke ya Rasulallah la'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum da za ka kori banu nadir su bar ƙasarka munafukai da suke cewa in an fidda su za su fita tare da su ƙarya suke ba za su fita nokewa za su yi ba za su fita tare da su ba wala in qutilu la yansurunahum kuma da suka ce duk wanda zai yaƙe ku za mu taimaka muku da sojoji dubu biyu ƙarya suke ko ka ce za ka yaƙe su ba su da sojojin da za ku domin Allah ya riga sa tsoro a zuciyarsu ba za su yaƙe ku ba ba za su ba za su taimaka wa kafiran ba la yansurunahu wa la in nasaruhum da ma kaddara bisa kaddarawa ka ce za ka yaƙe su su munafikan su ce za su taimaka musu din lai wallun nadbar ai za su gudu su ba da wuri za su gudu su ba da wuri da munafikan da su kafiran duk gudu za su yi ya rasulullahi su baka wuri sun malayin saruna ko ba za a taimake su ba wanda zai taimake su banu quraiza din ba za su taimake su ba ni ba zan taimake su ba inji Allah to wanda Allah bai taimake shi ba ina zai samu nasara
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Ubangiji ce na rantse da Allah da na ce wai ko da za ku yaƙe su ɗin ba za su iya taimaka musu ba ko sun taimaka musu za su ruga a guje su bar ku wallahi sun fi jin tsoron ku akan Allah in ji Allah kafirai da munafukan nan kafirin banu banu nadir da munafukan nan na majin gaba ɗayansu sun fi jin tsoron ku akan jin tsoron Allah la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah tsoron da suke ji naku a cikin zuciyarsu ya fi tsanani akan yadda suke jin tsoron Allah ba su su su yahud ba sun ce su suna suna suna da addini ba suna jin tsoron Allah to wallahi sun fi jin tsoron sahabban manzon Allah akan Allah zalika me yasa haka bi annahu qaumun la yafqahuna mutane ne ba sa fahimtar addini ai da suna fahimtar addini da duk ran da tun ran da ka zo gari nan da ai da sun musulunta
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة نوم وراء, نوم وراء جدر بأسهم بينهم شديد تأتيهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم بدأت إياك أركب يا رسول الله بدأت إياك أحدك منافقا قبادا a haɗa banu nadir din gaba haɗo ma duk da banu quraiza gaba daya wallahi ba za su iya ganku ba ya rasulullahi la yuqatilukum jami'an illa fi quran muhassanatin ko da za su yi tsokana a yakin ma sai dai sun shiga cikin katangin su na garurukan su su kiyaye kansu da manya-manyan katangi da yake ku zuwa kuka yi kuna daga waje su suna daga ciki ba inda za su yi haka din ma aurin wara judur bayan gidaje bayan ɗakuna manya-manya ko bayan katangi manya-manya zalik ba su mun bayyana shadidun su da kansu fa ba wai wai su masoya juna ne ba a'a su ma tsakanin su akwai kiyayya din akwai akwai mugun abu tsakanin kowanne da kowannen su za su haɗu akan kiyayyar ka ya rasulullahi amma su ma ta ciki tana ciki tsakanin su ba su bainamu shadidun faɗan da ke tsakanin su ma yana da tsanani tsakanin kafiran banu nadir da junansu da tsakanin su munafukan da junansu in sun haɗu tsakanin su da junansu yanzu ba kuna jin yahudun nan na na isra'il kullum suna faɗa da junansu a cikin siyasa kullum suna faɗa da suna koran juna to haka ba sun banon shadidun tasihun jami'an wato za ka lissafa su akan suna haɗe wato in ya zama lissafi hisabi kenan ko ku kana zaton suna haɗe in hasabu na zanna ne wa qulubuhum shatta amma zuciyarsu daban-daban ne kai ne kake ganin su kamar suna haɗe ne kana zaton suna haɗe ne a'a zuciyarsu kowa da inda zuciyarsa ta fuskanta wato sai dai in sun zo kin musulmi ne suke haɗa kansu wajen kin musulmi amma zuciyarsu daban-daban ce lokacin da Allah ke ba da labarin halin muminai yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd muminai maza da muminai mata masoya juna ne masu shakuwa da juna ne amma da yanzu sifanta munafikai yace wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd bai ce ba'dhum awliya wa ba'd wato suna cikin junan su ne amma ba masoya junan su bane wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yaqilun mutane ne marasa hankali mutum da yana da hankali ga Allah wanda ya yi ka ya baka gaɓoɓi ya baka lafiya ya baka iskan da zaka shaƙa ya baka ruwan sha ya baka nono ya baka abinci ya baka nama ya baka wurin kwana ya baka abokan zama ya baka komai da komai ya turo babban mutumin da bai taba halittar irinsa ba bai ba taba samun kyakkyawan mutum da kyakkyawan hali irin wannan mutum ba Allah ya taso shi daga wajensa ya ce gashi ya aiko shi da takarda wajenka ka ce kaki kana da hankali kuwa an ku zalika wannan kamu la yaqilu na kafiri bai da hankali law kunna nasma wa naqilu ma kunna fi ashabi sa'iri kafirai za su faɗa da kansu a lahira idan sun hayo sun kekketaro sun kekketaro domin tilka hududullah fala ta'tuduha zuwa wuta hanya ce mawuyaciya ba kan zuwa aljanna ba zuwa aljanna wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u hanya ce madaidaici har aljanna in za a je wajen Allah inna hadhihi tazkira wa in sha'atta ka ila rabbi sabila amma hanya zuwa wuta wahala ne da ita ka zo nan ka tara an rufe a ce maka ba a bi ta nan ko ma sai ka ce ai zan tsallaka ka tsallaka ka je gaba ka tara an rufe ba a bi ta nan sai ka ce zan tsallaka ka tsallaka tilka hududullahi fala ta'tadu ka ketare wannan ka ketare wancan ka je wutan da kyar daga zuwan ka bakin wuta sai malakuci ga abun mamaki shin ba a taba gaya maka wannan hanyar da ka biyo mummuna hanya ce ba mai kaiwa mugun wuri wuta ba wanda ya gaya maka hanyar Allah ne ko hanyar aljanna ka biyo wannan muguwar hanya ba ka da hankali ne sai ce lau kunna nasu wa ona gilu ma kunna fi asabi sai ina nake da hankali ina muke da hankali mai hankali ya dauko wannan muguwar hanya gashi mun iso da kyar kuma gashi wuta zan fada mai hankali yayi wannan amilatun nasibatun tahla naran hamiyatan yayi aiki ya shawuya maimako ya je lahira ya huta sai ya samu wuta azaban lahira ta fi wanda ya sha a duniya saboda rashin hankali zalika wannan qawlun la yaqiluna kafirai ba su da hankali ya rasulullahi كم الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم walahum azabun alim ba yanzu muna cikin watan rabiul awwal ba a lokacin to ba su lura da abin da ya samu yan uwansu bane yau wata hudu kenan shawwal abin ya samu mutanen kafiran makka a cikin badar ne aka kashe mutum saba'in aka ɗaure mutum saba'in a cikin azumi shawwal zulqida zulhajji muharram safar rabiul awwal wata shida kenan fa ga abin da ya samu mutanen su a nan kusa suna ganin abin da ya same su kamar da min kabri kamar misalin mutanen da suka riga su gamuwa da kai din nan ba na ce in sun same waɗancan ba sun gudu ba an kakkashe waɗansu an daddaure waɗansu su ma da sun taɓa kaɗin da hakan za a yi ba su ga yadda abin da ya samu mutanen da suka riga su bane zaƙu wa bala amrin sun ɗanɗani musibar al'amarinsu sun kafirce maka ya rasulallah sun zo badar ka kakkashe saba'in ka daddaure saba'in ba su gani ba ne walahum azabu zalim in sun je lahira ko za su fada cikin azaba mai radadi to su ma banu quraiza haka zai same su كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء أخاف الله رب العالمين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك inni akhafu Allah rabbal alamin misalin Abdullahi ibn Ubayy da ya zuga waɗannan kafirai Yahudawa kar ku yadda ku fita kar ku yadda ku fita ku zauna zan aiko muku da sojoji dubu biyu sai dai in za a iya fidda mutane ko banu Qurayza za su taimake ku shikenan gashi an yi komai an gama Abdullahi bai motsa ba banu Qurayza bai motsa ba sai misalin ya zama kamar misalin shedan misalin shedan in ya tadda dan adam ya ba shi umarni ya kafircewa Allah ya ba shi umarni ya kafircewa Allah zai fada azaba ce sai shi race ba ruwana ni ba ruwana inni akhafu Allah rabbul alamin inni arima la tarun inni akhafu Allah wallahu shay'un qabi lokacin da shedan ya zuga mutanen badar din yace musu inni jarul lakum ba abin da zai same ku ni zan tsaya in taimake ku ni suna na suraqatul malik zan tsaya in taimake ku da ya ga mala'iku sun zo sai ya ja da bace a a inni akhafu Allah rabbul alamin na jin tsoron Allah ubangiji sai ya ja da baya haka Abdullahi ibn Ubay ne yayi wa yan uwansa kafirai banu banu nadir kuma wannan misali har yanzu ana kawo cikin kissoshin masu tafsiri aka ce misalin sa kaman misalin shedan ne shedan ne ya samu wani rahibi mai ibada rahibi mai ibada sai aka kawo budurwa wai zai mata addu'a don ta warke akan abin da ya same ta ana nan wai zai mata addu'a zai mata addu'a sai ya mata ciki shi malam din ba malam na daji na cikin ɗakin ba da ya mata ciki sai suna tare suna sai ciki ya girma sai shedan ya ce masa kana malami mai ibada ka san ibada su yanzu na yanzu ma har liwaɗi suke yi ko ba sa aure sama amma suna yin liwaɗi wa samari har ma waɗansu suke sun yarda ma a yi liwaɗin to sai shaidan ya ce masa ka gani kana malami an kawo maka amanan wannan yarinya kai mata magani ka yi mata ciki abun kunya ne kuma yanzu su dawo tono aka ganta aka kama shi wajen hukuma sai shaidan din ya fito ya ce ka nan duk kasan ni na ni na iza ka kai to yanzu zan fudda kai duk abin da za a yi maka ba za a iya yi maka ba amma sai ka min sujada sai yi masa sujada sai ya mutu kafiri to haka sai dai da mutum in ya bar da mutum sai ya ja da bata shi ya san Allah in ya kafu rabbal alamin din nan ba wai yana jin tsoron Allah ne saboda girman Allah ba ko ko saboda Allah a wai shi ya san ukubar Allah ya san azabar Allah yana jin tsoron Allah
فكان عاقبة أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
in za a karba Allah yana son ayi amma bai sa dole ba domin ai musulunci yana da hawa uku ne kamar yadda yake a hadisin jibrilu hawa na farko ana kiransa islam gama gari kenan kamar zama wanka dan na iman ko samu wata martaba cikin musulunci kamar cikin najeriya ka san mukami na gwamnati ka san boloniya wajen wajen kuɗi kaga ka kai dan najeriya amma ka bi dan najeriya da wani abun da ka samu na sama to wannan matsayin da ya hau sama ana kiransa imani in aka wuce wurin ku ce sani to shi ɗariƙun nan da zikirin nan duk suna mukamul imani ne sam kamun islami sai mutum ya sa kansa ne ake taimaka masa a ciki amma bai sa kansa ba dole bane akan kowa Allah ce yana son dai ayi haka amma ba dole ba amma in mutum ya kuma sha atta ila rabbi sabila wasu kulimar kurtan wasila har zuwa kuma sha atta ila rabbi sabila amma in mutum ya sa kansa sai ya zama daukan alkawari ya zama dole saboda cika alkawari idan mutum ya shiga ba zai fita ba kuna ji na sai mutum ya shiga ba zai fita ba ya dauki alkawari kenan sai dinga wa Allah istighfar salatin annabi kullum la ilaha illa kullum safe da yamma wasu kullum rabbika bukuratan wa asira kuma mutum ba zai hada dariƙa tijari da dariƙa dariƙun wale dari uku da goma sha uku ne dukkan suna da kyau amma mutum ya karɓi tijari ba zai hada da wata ba mutum ba zai je ziyaran waliyai ba don ziyaran waliyai bara ne bara kuma ko gidanka na sauka ba za ka bari in yi bara ba balle in kasa ku gidan shehu tijani sannan kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a in an samu jama'a in ba ka kula da alwalar ka kula da sujjadan ka da rukun ka cika sannan kuma ana girma iyaye ana musu biyayya in wazifa da jam'in zikirin juma'a in akwai abokai a wuri in babu kai ka yana kai kadai kuma ba a shinta ba kuma za a tsoron Allah a zuciya don abin duk aka ce Allah yana so kai kokari kana yi abin da Allah ce ya bari kai kokari kana bari za ku iya alhamdulillah na baka ka je ka karba ce alhamdulillah na ba ka riga ce alhamdulillah sai a koya muku yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a wasu koyi ma rabbika bukratan wa asila ya yi zama zikru la zikiran kasiran sabbi bukratan wa asila كمثل الشيطان قال لسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما ان في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين menene karshen shaidan din da wanda shaidan ya batar menene karshen su zalika jaza'u ada'illahi nar sakamakon su wuta idan sun je wuta su mutanen da aka ɓadda su ce rabbana arina allazaini adallana min aljinni wa lisi na kuma ta ta aqdamina li yakuna min alasayina idan an je wuta sai dan adam ya ce in an kai shi wuta ce Allah na tabbata shedan ne ya ɓadda ni kuma sai da ya hada da dan adam ya ɓadda ni to da shedan da shedanin musulmin da shedanin adam din ka ba musu ka sa musu karkashin mu suna ƙasa mu muna sama da su a cikin wutar kana ake wata ma ƙarshen su dai da kafirin da aka kafirtar da shi shedan din da ya kafirtar da shi ko shedanin mutum ko shedanin aljan wuta za su je khalidaini fiha kuma in sun je za su dawo ne cikin wutar Allah kiyaye mu wa zalika yin haka a kai su wuta a dawo da su cikin wuta jaza'u zalimina shine sakamakon azzalumai wato in an ce za a dawoma cikin wuta aka faɗi sunan azzalumai to ana nufin manyan azzalumai kenan wato inna shirka la zulmun azim kafirai su ne manyan azzalumai alkafirun hum zalimun amma azzalumi kawai a cikin musulunci shi musulmi ne azzalumi sai je wutan amma ba zai dawoma ba tunda shi musulmi ne za a je a ciccire abubuwan da ya zuba wanda ba a zubawa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله inna Allah khabirun bima ta'malun Allah yana kiran mu gaba daya ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'mine wanda kuka ce kuka kun yi imani da Allah da manzon Allah da alqur'ani ittaqullah ku ji tsoron Allah Allah ko bai ce a ji tsoron su Allah bin tsoro ne ittaqullah ku ji tsoron Allah wa yahzirukumullahu nafsa Allah yana musu shedi ku ji tsoron sa abin tsoro ne Allah waltanzur nafsun ma qaddama li gadin kullun in gari ya waye musulmi ya sa ido ya ga wani aiki yayi wanda zai amfane zai amfane shi gobe kiyama kullun in gari ya waye kamun ka ini kamun dare ka duba da wani aiki kai wanda zai amfane ka gobe kiyama in kana da hankali in kai mai jin tsoron Allah ne saboda haka ne Allah yake rantsuwa wani wuri yace wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya rantse da zamani ko ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya rantse da lasar dan adam yana cikin asara sai dai waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka suka yi wa juna wasiya da riƙon gaskiya suka yi wa juna wasiya da yin haƙuri su ne suka fita daga cikin wannan asara ma'anansa in kai musulmi ne abin da aka ɗora maka na wajibi sallah biyar sallah biyar ɗin nan shine wajibi abin da Allah zai tambaye ka kenan amma ba ya ce wazkurullah kafiran kai mini zikiri da yawa amma ya ɗora maka sallah wajibi guda biyar sallah guda biyar ɗin nan kana iya raba su kaga awa ɗaya ne kawai aka rarraba aka baka sallar safe minti goma sha biyu sallar azhar minti goma sha biyu sallar la'asar minti goma sha biyu sallar magariba minti goma sha biyu sallar isha minti goma sha biyu minti goma sha biyu sau biyar shi zai ba da minti sittin awa ɗaya kenan to wai awa ɗaya a cikin awa ishirin da ɗaya tsakaninka da Allah ubangijin ubangijinka mahalicinka wanda yake baka iskan shaka da ruwan sha da duk abubuwan da kake nema anya tsakaninka da shi a cikin kowane awa ishirin da ɗaya da hudu ka ɗauki ishirin da uku ka ba kanka ka ɗauki awa ɗaya ka bashi ba kamfanin da za ta ɗauke ka aiki ta baka gida ta baka mota amma awa ɗaya za ka yi mata aiki babu kamfani ba gwamnati ba gwamnati da za ta ɗauke ka aiki ta baka gida ta baka mota amma aikin awa ɗaya za ka yi mata babu gwamnati aƙallan abin da za ka yi wa kamfani ko gwamnati awa takwas amma Allah awa ɗaya kawai amma sai kai mini da yawa shin don Allah da yawa a cikin 24 in ka ba da ɗaya ka rage 23 da yawa din kenan ka bayar kalilan ka zama wala yusman la illa qalilan daga cikin mutanen da ba ta ambaton Allah sai dan kadan idan ka shekara 24 a duniya ka bauta Allah shekara ɗaya kenan in ka shekara 40 in ka shekara 48 ka bauta Allah shekara biyu shekara nawa za ka yi a duniya duniya ka bata ka bata shekara 23 ka bai wa Allah shekara ɗaya kai a ganin ka yayi kyau ko da Allah bai ce wani kurula kafiran ba kai zikiri da yawa to saboda haka ne aka kawo mana ya yi wallazina amanu aminu billahi wa rasuli ya ku ne in kun gama imani da farillai to ku sabon imani da nafibili ya ayyuha allazina hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin tu'minuna billahi wa rasuli ai sabon imani bayan an gama farillai a yawan karatun qur'ani a yawanta zikirin Allah saboda haka ne aka yi mana waliyai suka kawo mana ɗariƙu saboda mu zo muminai masu zikirin Allah don Allah yana kiran mu gana ayi ɗariƙu ya kace ya ayyuhal ladina amanu zkurullah zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asilan ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman amma in maqamul islami ne sai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta Allah ubangijinku tunda su ba sufa bane sai mutum ya haura ne ake kiransa ya yi lalina amanu saboda haka ne idan mutum ya karbi ɗariƙu zai samu lokacin da zai ƙara tsakanin lokaci da lokaci kayi wani abu aƙalla zai ka samu istighfari kullum mu yan ɗariƙa tijjaniya kullum muna samun istighfari ɗari biyu da talatin muna samun salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari biyu da sittin da biyu muna samun la ilaha illallah ɗari uku istighfari guda ɗaya tak Allah zai maka gafara dukkan zunubanka salati ɗaya tak Allah da kansa zai maka salati zai maka salati goma wanda salatin Allah guda ɗaya ba wanda ya san iyakan ladansa la ilaha illallah guda ɗaya tak za ta mai da kafiri ya zama musulmi dan wuta ya zama dan aljanna to ga waɗannan kaya duka za ka je da su lahira ne don Allah wanda ya raba ka da wannan alheri ya yi maka abin kirki istawaza alaihi shaytan fa asab zikrullah ulaka hizbu shaytani ka fita daga cikin hizbullah kuma hizbul shaitani a riƙi ɗariƙun waliyai a riƙi ɗariƙun waliyai kullum wanda bai sani ba shi yake musu wanda bai sani ba shi yake cewa babu rashin sanin abu yana sa mutum ya ƙi abun so yana sa mutum ya ƙi jin tsoron abin tsoro shehu mu ibrahim kaula akwai sharifai larabawa jikokin shehunan ɗariƙa su shehu ibrahim da babansa duka a wurin wannan laraba sun karɓi ɗariƙa to sai allah ya bayyana faiza hannun shehu ibrahim sai waɗansu suka yarda da wannan faiza suka zama almajiran shehu ibrahim waɗansu ko suka rike inda kakanninsu da iyayen suke idan sun zo wajen shehu ibrahim gaba ɗaya su almajiran sai su haka suna marere cewa su almajiran shehu ne wannan hudu ta kan tap tap tap tap tap tap tabtar sai shehu tashi ta zo marhaba marhaba ya ja su ya dora su akan gado ya ba su kuɗi yana dariya yana ba su wannan ko sun yi haka wai su almajirai ne in sun fita sai ya yi suka ce mutanen banza babban mutum mutumin kirki mai gina mutane uban mu daya ku ku zo kun yi wani hakan nan wai kuna ku almajirai ne me yasa ba za ku dauki darajar baban kuwa da kakannin ku sai shehu ji labari ta ai mutum abin abin tsoro sai ka san shi ka ji tsoronsa abin so sai ka san shi kake son sa yace wata rana waɗansu yara guda biyu sun ɓace iyayen suka yi ta nema suka yi ta nema ba same su ba ashe yaran sun je wani bakin kurmi wurin wata inuwa inuwar kuma ga zakoki guda biyu mace da namiji suna kwance sai yaran suna wasa da babban zakin namijin su kama kunnensa suna ja su kama gemunsa da reronsa suna ja su sa hannun cikin bakin zakin matarsa tana ce ranka dare yanzu haka zaka bar yaran nan suna wasa da kai haka kyale su ba san ni bane ranta ya ɓaci ita matar zaki zaki sai kyale su ba sanni bane sai iyayen suka bullo sai suka hango ga yara a tsaye guda biyu da alhamdulillah alhamdulillah ga su mun same su alhamdulillah sun zo kusa da yara sai ga zakoki manya manya guda biyu sai suka ruga a guje suka mance da yara sai sai kin ga waɗanda suka sanni to abin tsoro kenan haka kuma abin so yanzu muna da wasu kuɗi da ana da kuɗi masu foton dr zikwe naira ɗari biyar biyar yanzu an fito da wani kuɗi kowace takarda naira dubu dubu misali a samu ɗaurin wannan takarda dubu dubu ɗin kaurin ɗaurin ya kai kaurin ɗari biyar kuɗin su faɗi hannun masu ji a juji ko ko hannun ɓarayi allah kiyaye kudin sun daurin kudin ya faɗi a juji kare ya saba samun rubabben abinci a jujin ya zo da safe ga kudin daurinsa a yashe yana neman abin da zai ci na rubabben abubuwa da ya saba samu a wurin don Allah ya ga daurin kudin nan zai dauka zai dauka kai ba to me yasa kare bai dauka ba kai ka dauka kare bai sani ba kai ka sani hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun hada jahilai da malamai hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun da karen nan ya san menene wannan daurin takardu ya dauka da bakinsa ba nauyi ya kai kawai ya jefa sarkin fawa ya tsuguna ya gani sarkin fa sai yayi rantsuwa sarkin fa sai yayi rantsuwa zai dinga bashi nama da kashi kullum amma bai sani ba to duk mai zagin waliyai bai san addini ba duk mai zagin dariga bai san addini ba bai yi karatun sanin addini ko bai san addini ba shi yasa ke duk wanda yake zagin waliyai bai san addini ba duk wanda yake zagin dariku akwai istighfari akwai salatin annabi akwai la ilaha bai san addini ba saboda haka ne kake ganin kullum sha'anin mutanen Allah ya tafiya daidai sha'anin mutanen ko zai ga ana la'antar juna ana koran juna ana la'antar juna ana koran juna da ba ba shi yanni Allah ba hatta yara na ba'dhum ba'dha to wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wallahi Allah ya ce mu ji tsoron Allah kowa ya sa ido ya ga menene ya aikata wanda zai amfane shi gobe kiyama shin don Allah musulmi guda biyu marasa lafiya wannan tun safe zagin mutane yake yi can faduwar rana sai ya mutu wannan ko tun safe ba a samu magana da sai la ilaha illallah la ilaha illallah sai zuwa faduwar rana sai ya mutu da Allah wa ake zarin dan wuta ake zarin dan aljanna a musulunci dai wannan tun safe zagin mutane yake har kusan faduwar rana sai ya mutu bai ƙara faɗin komai ba wannan ko tun ba a samu magana sa sai la ilaha illallah la ilaha illallah ko zan faɗuwa rana sai ya mutu wane dan wuta ne dan aljanna to Allah idan an an ajiye idan mutum ya mutu musulmi a roƙa masa Allah da ake kiransa fida wurin nan ko la ilaha illallah dubu saba'in ko kul wala dubu ɗari ana yin haka ko to wai zagi nawa aka ce ayo mutum bayan ya mutu zagi ba kayan addini bane la'antan bayin Allah ba kayan addini bane koran mutane cikin addini ba addini bane ba a kora cikin addini sai a faɗi laifin mutum a yi masa horo amma ba a kore shi ba in dai addini ne in kaji ana koran mutane cikin abu to ba addini bane in kaji ana la'antan mutum duk wanda bai bi ni ba na la'ance shi habika kai Allah ne wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah ku ji tsoron Allah fa inji Allah inna Allah sani Allah khabirun bima ta'malun yana sane da abin da kuke aikatawa ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون wala takunu kada ku zama kallazi nasullaha wanda suka manci Allah ba sa zikiri kar ku mai da kanku wanda suka manci Allah ba sa zikirin Allah wala takunu kallazi nasullaha fa an sai mu an sai Allah ya mantar da su ma amfanin kansu ba sa zikiri sun manta da Allah sai Allah ya mantar da su kansu san ma kansu balle sun Allah fa an ce mu an fusahum ulaika irin waɗannan mutan humul fasiquna sune wanda suka bar hanyar Allah dama in ka tambaye kuna kan dariƙa sai ce ba sa ciki
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ما سشقا وتا da masu shiga aljanna ba za su yi daidai ba su waye masu shiga wuta su ne masu shiga aljanna allazi nasullaha wanda ba ta zike sun manta da Allah su ne masu wuta su waye masu shiga aljanna wanda suka sa ido suna duban kullum me za su ƙara na aikin lahira yawan zikiri yawan nafila yawan karatun qur'ani yawan taimakon jama'a su ne ula'ika ashabul janna a domin ubangiji ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada kansa da masu zikirin Allah kada ya hada kansa da wanda suka mance da Allah ba sa ambatonsa lokacin da yace ah, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه يا رسول الله كهذا كنك كي هقولي كهذا كنك دموتا نن يدعون ربهم بالغداة والأشي وندو سكي لازمي دا سابي لازمي دا يما ما سيوا ذكر الله دري درانا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كهذا كنك دا ودنن واذكرنا سكما يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهه suna nufin zatin Allah ne ba suna nufin duniya ko duniya da lahira ko wani abu ba a'a zatin Allah suke nema wala ta ado ina ka an mutu duniya ta lahira duniya kada ka kauda idon ka gabarin ganin waɗannan muta suna abokan tafiyar ka wala tudi mana ghafalna qalbu an zikrina kar ka yadda ka biye wa mutumin da muka rafkar da zuciyarsa ya daina ambaton mu gafili kenan kamar da ce wala takum min ghafilina kar ka zama daga cikin rafkanannu wata ba wai huwa kana amru furda saboda haka mutane ku rike zikirin Allah ku rike zikirin Allah ubangiji da waskuri ma rabbika bukratan wa asila waskurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna Allah ya ce ku yi zikiri da yawa ku yi zikiri da yawa wani ya ce kar ku yi zikiri magana wa za ku ji na Allah annabin da bai da laifi ma Allah ya dina bin zikiri wastaghfiru wastaghfiru innahu kana tawwabun wastaghfiru innahu kana tawwabun kai istighfari wanda bai da zunubi ma wastaghfirillah annabin da kansa yana ce innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi 100 marra nakan ji wani dan duhu a zuciyata sai na istighfari dari nake jin daɗi to kai mai zunubi irin mu me yasa ba za ka istighfar annabi ma yana yi wala yana cewa ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wala takunu kallazina nasullaha kar ku mai da kanku kamar mutanen su kamance da Allah wala takunu kallazina nasullaha fa an sai mu anfusahum sai Allah ya mantar da su amfanin kansu أولئك وأنهم هم الفاسقون سوني فاسقين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ما سيجا وتا براسي ديري ما سيجا الجنة با. أصحاب الجنة هم الفائزون ما سيجا الجنة سوني سكا سامون ببربو ما أنا فائزون wanda ya samu duk abin da yake nema wanda ya tsira duk abin tsoro shine fa'izu
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
kuma sun nuna sun nuna alama ko to ai yan tambayoyi to ka ai yan tambayoyi ne sai la ai tambayoyi za ka shiga dika sai ka ci an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wale zo ne cikin dariƙa ba a kula da sallah ba a cikin wani samu za a kama jari za a jirgin wani ba jirgin cikin jiya za a kan tara za ka iya na za ka rika shi ka ji ka to akwai tambaya ne ko ba lokaci abin da ya zarta
damuwa La ya yi.
shi ne na biya sadaki tun wata biyar amma ba a daura auren ba kuma da bayan daura auren yarinyar ta zo gidana da wata biyar ta haihu shi ina cikin wurin hariya kenan ka daura au ka biya sadaki ba a daura aure ba eh, har wata biyar ba a daura aure ba ba a daura a bayan wata biyar aka daura auren ka biya sadaki sai bayan wata biyar eh sannan aka daura auren eh da kuma ta zo gi- kuma wato Wata sai biyar da wata tarewa?
kenan daurin aure da aihuwa ya zama wata goma kenan a'a ha ka ce ka daura Ah, aure wata ba- biyar a'a ya biya sadaki har wata biyar to ba ba daurin ba dauran aure To, to za ka daura aure ta zo gidansa Eh.
da wata biyar sai ta haihu to shi ya fi sani a cikin bayan an bashi din nan in ya kwanta da ita ya sani in bai kwanta da ita ba ya sani eh to ai in bai saboda kwanta da ita ba dan ba nasa ba ne in ya kwanta da koko sun shiga sun yi hira daki su biyu inda sun shiga daki sun yi hira su biyu bayan an bashi ya ba da sadaki Eh.
shikenan ɗansa ne To.
ko da bai taba ta ba na'am dai sun shiga daki su biyu ba na uku to ya zama ɗansa
akan maka lawan yin ne tafi daji sai na yi bayan gida to na manta ko na share ko ban share ba na bi wani sallar la'asar da magariba da isha'i har ma da azhar da shi sannan sai na tuna da wannan lamarin to ya ruwa ya wanke bai da ya dawo gida ai bai wanke ba ya manta eh to To.
yayi sallar ta yi to na'am
mari da ya samu ko takarda ya goge da hankali ya fi kwanciya
Allah sunana Asama'u ina aiki ne a Health Technology ina son malam ya bani dariƙa ina fata malam zai taimake ni ya bani na baki dari ga tijjaniya in kin karbi shari'in da nake faɗa a cikin rediyo kullum wannan shari'in da ke faɗa kullum kowa ji shari'in ya ɗauka na bashi ya je wajen mukaddami ya kama hannunsa ya bashi dariƙa akan sallah wannan tambaya ta dame mu kullum muna rubutuwa ba a karantawa shin gaskiya ne idan mace ta haihu tana da ciki sai an fayar da cikin an fadda dan in ba haka ba wadan suka je jala'idan suna cikin zulumi
mace ta mutu da ciki sai an fede ta tukuna kai ta kabari eh a ni ba taɓa ji ba to mace in ta mutu da ciki sai an fede ta tukuna Eh, a cire kai ta ɗan.
kabari to zamanin da ba likita ba zai fede ƙarya ne wannan ba malamin fasiki ne ya faɗa fasiki to to riga tijani yanzu ba a fita ba hada da su da riga ba yadda wasu wali zama da suke za a kula da sallah za a cikin jama'a za a girma iyaye za a jama zuwa jami'in kuma ba a shanta ba za ka iya na baka daga cikin jami'a ka tambaye su dai ko ya kare ne kar mu kar mu yi ta zubawa kar mu yi ta zuwa a baya nace in sun ce ya kare fa a ajiye wata addu'a alhamdulillah Allah ya karbi azumin mu ya karbi sallolin mu ya karbi addu'o'in mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutunci Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya jika musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jika musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin يا جلالات الخير غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين